الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قالتا لله عليما ولم يكن من المشركين شاكرا لأنه اتبع وعيق إلى سراج المستقيم ثم أوحينا إليك عن الأجل وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك عن اتبع ملة إبراهيم عجيبا وما كان من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إذرنا بهذا المعبري والتعرف من عبد الله بالظفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إن إبراهيم كان أمة كانت لله حنيفا ولم يكن من المشركين نعبد الله تبارك وتعالى لساكي هذا من الرانا تليتني sha takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya wanda ya zama takwas kuma ga watan ramadana shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar daga hijiran su na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna cikin wannan ayoyi na ƙarshe na wannan sura na surtun nali Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen annabi ibrahim alaihi salam ya kasance al'umma ne shi kadai wato sannan mai ibada mai da'a wa Allah tabaraka wa ta'ala bai kasance cikin masu shirka ba akan wannan aya a malaman tasiri sun yi mangano masu yawa cewa inna ibrahima kana ummatan me yasa aka ce masa ummatan wasu malaman tafsiri suka ce ma'anan ummatan inna ibrahima kana imaman abinda ake nufi annabi ibrahim imam ne au kudwa jami'an li khisalil khairi ko a ce masa jagora wadda dukkan ɗabi'u na alkhairi ya tara su wannan shine abin da shi ya kawo mana cikin tafsirin sa Imam al-Khazin ya kawo mana maganganu na mabambanta sama da guda biyar akan ma'anar umma me yasa aka ce Annabi Ibrahim umma yace li annahu ijtama fihi sifatul kamal wa sifatul khair domin Annabi Ibrahim ya tara sifofi na kamala da sifofi na alkhairi saboda haka shi yasa ya zama ummatan wa sifatul khairi al-akhlaq wato al-akhlaq al-hamida yana da halaye abun godiya annabi ibrahim ko abinci ya je zai ci yakan yi tafiyan da ya kai mil uku yana neman abokin cin abinci saboda ba zai ci abincin shi kadai ba kisarul hamida kenan mashtama fi mashtama fi ummatin wannan irin wannan ɗabi'un halayen ba saba taruwa a wani daga cikin al'umma ba a same shi da irin kyawawan halayen nan na Ibrahim ba taba samu ba saboda haka ne sha'iri yake cewa walaysa alallahi mustan kirin an yajma al'alam fil wahidi ba bane mai wahala ko abun walarwa ko abun kiyawa wurin Allah tabaraka wa ta'ala a ce ya hada alam gaba daya a cikin mutum daya a ce alam duk abin da ya alam ba samu ba sai mutum da ya haɗa wannan halayen gaba ɗaya shine annabi Ibrahim alaihi salam sai na Abdullahi ibn Abbas Allah ya ƙara Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda yace ma'anar inna Ibrahim kana ummatan ma'anan ummatan anan shine mu'alliman lil khair ko mu'allimun lil khairi wanda yake koyarwa mutane mai sanar da su alkhairi saboda haka annabi Ibrahim ya kasance mai sanarwa mutane alkhairi yani annahu kana mualliman lil khairi ta'tamu bihi alud dunya ana nufin ya kasance mai sanarwa mutane alkhairi mutanen duniya gaba ɗaya suna koyi da shi alaihi salatu wassalam wannan shine abin da Abdullahi Mas'ud ya faɗa ma nan umma malam mujahid kuma yace a'a abin da ake nufi da inna ibrahima kana ummatan ma'ana innahu kana mu'minan wadahu wan nasu kulluhum kuffar hina bu'isa wato annabi ibrahim alayhi salam ya kasance kadai ne mumini lokacin da aka aiko shi dukkan mutane kafurai ne shi kadai ne mumini a lokacin saboda haka shi yasa Allah ya kira shi da cewa inna ibrahima kana ummatan a malan katada shi kuma yace laisa min ali dinin illa wa hum yatlunahu wa yardawnahu wa yafta ai yaftadu nabi babu wasu al'umma wasu wanda suke kan wani addini fa sai suna koyi suna bin annabi ibrahim sun yarda da shi sannan suna koyi da shi saboda haka Allah ya ce masa ummatan wato shi kadai gayya ne wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a ummatan li'annahu yaqwa li'annahu qama maqama al-umma fil ibadatillah domin annabi Ibrahim shi kadai ibadan da yake yi ya tsaya a matsayin al'umma gaba daya ibadan da yake shi kadai ya kai ibadan al'umma sannan wannan shine abubuwan da Imam Khazin ya kawo cikin tafsirinsa sannan Imam Sharawi yace ai an kira annabi Ibrahim ummatan duk da za a iya kiran mutane da ba su da yawa ummatan ko da yawansu bai kai jama'a masu yawa ba za a kiran su ummatan ya kawo hujja da ayoyi na gadiyar annabi Musa alayhi salam da wayanda ya samu yana suna shayarwa ummatan wato yasqun wayanda zai samu suna shayarwa saboda haka yace za a yi kiran su al'umma a saboda haka wannan shine abin da ya shafi ummatan qanitan abin da ya shafi qanitan manansa mudiyan annabi ibrahim mai biyayya ne wa Allah tabaraka wa ta'ala sannan a hanifan ay ma'ilan ila dinil qayyim ya karkata ya bar kowane addini ya rike addini wanda yake miƙaƙƙe shi ne addinin musulunci alaihi salatu wassalam saboda haka yasa aka ce masa wato hanifan saboda makami ne da ya nema alaihi salatu wassalam a sannan walam yaku minal mushrikina yace duk lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci annabi Ibrahim yakan kore masa shirka labudda an yubri'ahu min ash-shirki ba maka wa kutar da shirka shirka ba wani da za ka samu ayan ambace shi yace ba mushriki bane cikin annabi sai annabi Ibrahim yace me yasa shi yace li annahu huwa qutbut tauhid la yatakallamu illa fi tauhid domin annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam qutubi ne na tauhidi baya magana sai cikin tauhidi wato cikin kadaita Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa wani wuri yake cewa innahum aduwwun li illa rabbul alamin cewa dukkan mutane makiya ne a gare shi sai ubangijin talikai huwa khalilullahi tabaraka wa ta'ala usman suka ce a saboda wancan maganganu da yi ra'a kawkaban qala hadha rabbi na aqamaran qala hadha rabbi la shamsa ba dika ta qala hadha rabbi saboda ya ce rana wannan shine ubangiji na ya ga ainihin tauraro ya ce wannan shine ubangiji na ya ga wata ya ce shine wannan wannan shine ubangiji na wannan maganganu da zahirin za a kamar shirka ne duk da wani ishara yake nunawa ai abubuwa guda ku ya ambata wani ishara yake nunawa cikin ilimin saboda shi kudubi ne tauhidi wasu malaman zahiri suka ce a ai akwai istifhami a ciki a haza rabbi yake da yanzu wannan shine ubangiji na to duk dai waɗannan abubuwa su yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace shi sai ainihin tsarkake shi daga shirka alaihi salatu wassalam sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace a kullun nas ya tajina li shafa'ati hatta ibrahimul khalil dukkan mutane suna bukatuwa zuwa ga ceton ranar tashin kiyama har annabi ibrahim wanda yake kalilur rahman yana bukatuwa zuwa ga ceton sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yana da alaka da maganan da kabul abar ya ga sayyidina umar karatun da muka yi jiya saboda haka wannan dai shine abin da ya shafi wannan aya ta farko ta biyu Allah tabaraka wa ta'ala ce shakiran li anubihi annabi ibrahim mai godiya ne da ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa godiya kuma godiya ta shukuru yana ibada ibada da nuna cewa ya gode wa Allah akan waɗannan ni'imomi da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa bayan wannan sannan ishtabahu Allah ya zabe shi ay istafahu wa hadahu ila siratil mustaqim Allah ya zabi annabi Ibrahim alayhi salam kuma ya sanya shi akan hanya madaidaiciya wa atainahu fid dunya hasana Allah ya ce ya bashi kyakkyawa a duniya ma'anan hasana a wannan duniya cewa as-sana'ul hasan fi kulli al-adyan ya samu kyakkyawan yabo a dukkan ma'abota addinai suna yabo ga annabi Ibrahim alaihissalam. Wasu malamai kamar Imam Kazini ya ga cikin tafsirin sa cewa wannan ai abin da ya roƙa ne saboda a ya ce a rabbi habli hukuman wa liqni bis salihin Allah ya bashi ainihin wato hukunci ya riskar da shi da salihai saboda haka a riskar da shi da tale shi ne ya samu wannan sana'ul hasan din a alaihi salatu wassalam a wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma gobe lahira wannan abin da ya roƙa cewa wa alhikni bis salihin Allah ya sanya shi cikin salihai din sunan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gobe lahira sai zaman to cikin waɗannan allazina lahum darajatul ula wanda suke daraja madaukakiya gobe lahira ثم أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم sannan muka yi wayi gare ka ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam an ittabi millata ibrahima ay din ibrahim kabi milla ta annabi ibrahim ma'ana kabi addini na annabi ibrahim alaihi salam wanda yake halifan ma'ilan wanda ya karkace gabarin dukkanin addinai wa ma kare Ibrahim min al-mushrikin annabi Ibrahim bai kasance cikin mushrikai ba shehu yace karrarahu raddan ala za'amil yahudi wan nasara annahum ala dinihi Allah ya maimaita wannan ne saboda raddi akan waɗanda suke kan addinin Yahudawa da waɗanda suke kan addinin Nasara da suke rayawa cewa annabi Ibrahim yana kan addinin su Yahudu sun ce annabi Ibrahim yana kan addininsu, Nasara su ma sun ce annabi Ibrahim yana kan addininsu, haka nan kuma kuffaru makkata, kafuran makka su ma sun kira suna da awan cewa suna kan addinin annabi Ibrahim ne. Sannan haka wanda suke addinin Buddhism na irin addinin India su ma suna da awa wai suna kan addinin annabi Ibrahim ne alaihi salam. Saboda haka Allah sai ya kubutar da shi daga waɗannan abubuwa da suke dawa gaba daya. Allah ya ce Annabi Ibrahim bai kasance minal mushrikina ba daga cikin waɗannan mushrikai wanda suke dangantawa Allah abokan tarayya tabaraka wa ta'ala na'am
إنما جئنا الصبر على الذين اختلفوا فيه فإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الله تبارك وتعالى يقول إنما جئنا الصبر iyaka dai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ita asabar furida ta'zimuhu ya farlanta girmama asabar lallazi naftalafu fi akan wanda suka yi sabani akan asabar wato manan talafu fi malamai suka ce ba wai su suka yi sabanin cewa Allah tabaraka wa ta'ala farko ya ba su juma'a su yahudawa da aka ba su juma'a sai suka ce su ba sa son juma'a saboda a za su zaɓi asabar a zatonsu a rayawansu cewa ya asabar ranar ne Allah ya huta saboda ku suma za a zabi a tabar a huta saboda Allah ya ce alkisan mai da kasai fi sita yamin a cikin kwanaki shida kwanaki shidan nan daga ranar ladi ne zuwa ranar juma'a to tunda Allah bai faɗi me yayi ran asabar ba saboda haka suka ce Allah ya huta ne ran asabar saboda haka su sai suka ce asabar suka zaba manar ta nafu fi ala nabiyyin suka saba wa annabinsu akan wannan rana din su ne yahudawa amara Allah tabaraka wa ta'ala yahud an yatafarragu yawmal juma'a قالوا لا نريده نختار يوم السبت الذي تفرق الله فيه الله تبارك وتعالى يا أمور يهودا zaɓi ranar asabar su girmama shi ran juma'a su girmama shi sai suka ce a ba sa so su asabar suke so sun zaɓi asabar ne suka ce saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya huta ranar asabar fa shaddada alaihim Allah sai ya tsananta musu inna rabbaka la yakumu bainahum yawmal qiyamah Allah tabaraka wa ta'ala zai hukunci lallai zai hukunci zakan siran tashin kiyama fi ma kanu fi yaktalifun akan abin da suke sabani akai ma'ana min amrihi bi an yusbi an yusiba tahiyya Allah zai ba wa lada ga masu biyayya wanda ya biyayya Allah zai masa bashi lada ran tashin kiyama wa yu'azziba al'asi Allah zai azabtar da wanda ya saba masa bintihaki hurmatihi wurin saba alfarmansa falihaza يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوما اليوم لنا هو الجمعة وغدا لليهود وبعد غد للنصارى من الله صلى الله عليه وسلم يقول موني نكرشي كما موني مكرقا يو نامني معنى يو shine ranar juma'a gobe asabar na yahudawa ne bayan gobe jibi ladi na nasara ne saboda hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito wanda ba wurin Allah kara masa yadda ga sigar hadisin cewa nanu al-akharuna as-sabiqun yawm al-qiyamah bayda annahum utul kitaba min qablina wa utina min ba'dihim thumma hadha al-yawm alladhi furida alayhim faktalafu fihi fa'adana Allah فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne na ƙarshe sannan mu ne wanda za su riga ran tashin kiyama duk da cewa su an ba su littafi kafin mu sannan mu aka ba mu littafi bayan su amma wannan rana ta juma'a namu ne Allah ya farlanta musu juma'a sai suka yi sabani suka saba wa annabinsu akan wannan rana Allah sai ya shiryar da mu a ranar Juma'a, saboda haka mu sai Juma'a ta zama namu. Sauran mutane, Yahudu da Nasara sai suka wanso suna bayanmu, ai sai an yi Juma'a, sannan a yi asabar sannan a iladi, sai suka zamanto suna bi suna baya gare mu, gobe kenan, layi asabar nasu, Nasara ko ba da garin bayan gobe ladi sai zama nasu. Bayan wannan hadisi na biyu. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairu min durar fi shamsu yawmul juma'a fi kulli adam wa fi ubida wa fi tazawwaja lawa wa fihi mata wa fi taqumu sa'a wa fi isaatu la yusadifu abdun yusalli yad'u la illa istajaba Allah lahu ko kuma rinda imam muslim ya rawaito hadisin cewa khairu min durar fi shamsu yawmul juma'a fi kulli adam wa fi udkhila aljanna wa fi ukhrija minha wa la taqumu sa'a illa fi yawmil juma'a ko kuma yadda Nasa'i ya rawaito hadisin da Imam Ahmad khairum bilal fi shamsu yawmul juma'a fi kulika adam wa fi ubida wa fi tibai alaihi wa fi qubida wa fi taqumu sa'a ma ala waji al-ardi min dabbatin illa wa hiya tusbihu yawmul juma'a musikha hatta tulu shamsu shafqan min as-sa'a illa ibn adam wa fi sa'a la yusarifu 'abdul mu'min wa huwa fi as-salati yas'alu la shay'an illa adahu a yadda lafazin muwaɗa kuma ya zo, wa fihi tiba alaihi wa fihi mata ba kudiya ba, saboda haka wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fiyayyen wuni wanda rana ta fito ita ce ranar Juma'a. A saboda a ranar Allah tabaraka wa ta'ala lici annabi Adam alaihi salam a ranar Allah tabaraka wa ta'ala ya sauko da annabi Adam duniya. A ranar ne annabi Adam ya auri Hawwa'u a ranar ne Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi tuban annabi Adam alayhi salam a ranar ne kuma annabi Adam alayhi salatu wassalam ya koma ga Allah sannan a ranar ne za a tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi ce ba wata dabba da za a waye garin juma'a sai tana ƙara tana kuka saboda tsoron ran tashin kiyama kar ya zama wannan juma'a ran tashin kiyama ne sai dan adam shi bai sani ba sai sannan babu wani bawa musulmi zai dace da wannan lokaci yana sallah yana addu'a sai Allah ya amsa masa wannan addu'a yace sa'atul ijaba fi yawmil juma'a talafa ulama fi to ne lokaci ne ake samun ijaba ranar juma'a duk da kafin nan malamai sun yi manganu na albarka ranar juma'a cewa annabi adam ya auri hawa ranar juma'a shi yasa Allah ya sa albarka a cikin auren aka samu dukkan waɗannan mutanen duniya daga cikin auren annabi Adam da Hawwa'u ne saboda haka wasu suka zaɓi ranar Juma'a ake ɗaura aure saboda neman albarka na fiyayyen wuni ranar Juma'a sannan shari'a ta bibita ranar Juma'a babu ranar da ta fi ranar Juma'a amma alul mahabbaci sai suka ce sun yadda ranar Juma'a rana ne mai girma za su girmama shi za a canja miya a abinci za a yi wanka a sa tufafi mai kyau saboda shari'a ta girmama wannan ranar amma ranar litinin ita ma in ta zo za su girmama shi ta me yasa muhabbata li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka ce ran juma'a saboda an ce fi khuliqa adam a ranar Allah ya ce annabi adam ta samu daraja to a ranar litini kuma rana aka shi sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan su ahlul muhabbati ba su ce za su ranar juma'a ba saboda shari'a ta bata girma amma su ma suna girmama litini bayan sun girmama juma'a saboda irin alkhairu litini ta tara ita ma فيه ولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه بئس وفيه هاجر وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه توفي صلى الله عليه وسلم أرانا اللي أكايا عايشين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرانا الله يكوشي أرانا يهجرة أرانا يئس مدينة أرانا يسام فتوه akai fito makka a ranan akai ta abubuwa da yawa ranar litinin ranar litinin me yasa Allah yake maimaita litinin wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda girman litinin karshe a ranar ne ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka su suka ce al mahabbat tun an tana zuwa sai shaukin su da soyayyar su da sai na rasulullah sai ta motsa sai su girmama ranan su masa abubuwa na girmamawa kamar yadda suka girmama juma'a saboda albarkar annabi adam alayhi salama ya girmama juma'a shi kuma suna girmama kuma shari'a ta bashi girma sannan su kuma a mahabba suna girmama litini albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan shehu ya ce manzala ya ce a ranar juma'a akwai sa'an ijara lokacin karban addu'a wani lokaci na iya karban addu'a ranar juma'a sai ce to wannan lamari ne da malamai suka yi saɓani a kai wani sa'a ne faƙala ba zuhun inda al'azanin awwal wasu malamai suka ce lokacin kiran sallan farko a ranar juma'a lokacin ne lokacin ijaba lokacin karban addu'a azanu zawali mana kiran sallah lokacin zawal kiran sallan farko wa qala ba'dhum inda julusul imam alal minbari wasu suka ce a lokacin da limami ya zauna kan minbari a lokacin ne Allah tabaraka wa ta'ala yake karban addu'a shine lokacin ijaba wasu malamai suka ce a bainal khutbati jalasatin bainal khutbati imam zama da liman yake yi bayan yayi kuduban farko yakan zauna dan lokaci sannan ya tashi ya kawo kuduba na biyu shi yasa ke ganin wasu suna addu'a a wannan lokaci din wasu malamai suka ce a min awwalil khutba ila salami min as-salati daga farkon kuduban har zuwa a yi sallama daga sallah shine lokacin karban addu'a. Wasu malamai suka ce, fi akiri sa mai yau mil juma'a, a awan ƙarshe na ranar juma'a, ita ce lokacin karban addu'a. Shehu ya ce wa haza aufak, wannan shi ya fi dacewa, shi ne aufaku shi ne ya fi dacewa da lokacin. An tambayi Abdullahi bin Salam, an sa'atil ijaba wani lokaci ne